بخير نبي أرسل ومن علينا بأعظم دين شرع وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء على طريقة واضحة ضراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورضي اللهم عن آله وصحابته وأهلنا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد إخوة الإيمان ذكرنا في الخطبة السابقة أن العلماء ليتعجبون عن ثلاث يغفلون عن ثلاث أولا يتعجبون ويقولون عجبنا لمن ابتلي بالغم فكيف يغفل عن قوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله تعالى وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ماذا قال الله بعد ذلك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكرنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له وإن العلماء ليتعجبون ويقولون عجبنا لمن ابتلي بالخوف فكيف يغفل القول حسبنا الله ونعم الوكيل يقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا قال الله بعد ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وإن العلماء ليتعجبون ويقولون عجبنا لمن ابتلي بالضر فكيف يغفل عن قول ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يقول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستج... ماذا قال الله بعد ذلك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ومثلهم معهم ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم ذلك ذكرى للعابدين إن في ذلك لذكرى للعابدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم muna soma wanda mika godiya ga Allah ta'ala kamar kullum muna ƙara gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki haka muna addu'a da babban murya yadda Allah ta'ala ya ba mu damar halarta haka kowane ɗaya daga cikinmu a nan yana da buƙatunsa na alkhairin duniya da lahira wanda Allah ta'ala ya san su muna tawassuli da irin wannan zaman a wannan yini mai albarka a wannan sa'a mai albarka Allah ta'ala ya kalle mu da kallon rahama ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairin duniya da lahira haka muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya kalle mu da kallon rahama ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun son mu abun koyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya yan uwa masu girma hutubar mu ta yau ƙarashe ne na hutubar satin jiya idan ba a manta ba a satin jiya mun yi magana akan wasu abubuwa guda uku wanda malaman musulunci musamman malaman aƙida da malaman ƙur'ani dukkan ɓangarori idan muka ce ƙur'ani malaman ulumul ƙur'an da malaman tafsiri na alƙur'ani mai girma duka an tafi akan ana mamakin wasu mutane guda uku da Allah ta'ala zai jarabce su da wasu abubuwa guda uku amma kuma su yi sakanci da abubuwa guda uku a satin jiya mun ga mutum na farko da Allah ta'ala zai jarabce shi da ɓacin rai da baƙin ciki da ƙunci na rayuwa amma kuma ya gafala ya yi sako-sako ya yi lalaci wajen yawan zikiri da faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin mun ga yadda Allah ta'ala ya bamu labari a cikin alkur'ani annabi yunus yadda abin da ya faru da shi ya faru da shi yadda ya yi zikiri da wannan zikiri kuma Allah ta'ala ya kubutar da shi ƙarshe Allah ta'ala ya ce mana wa kadhalika nunjil mu'mini haka muke inji Allah ta'ala haka muke tseratar da duk wani mu'mini da yayi addu'a da irin wannan addu'a lokacin da ya shiga kowane irin kunci kowane irin bacin rai Allah ta'ala zai kubutar da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithin Sa'ad bin Abi Waqqas babu wani mutum musulmi da zai yi addu'a da wannan siga ta addu'a game da komai koma menene na rayuwar duniya ya yi addu'a da irin wannan addu'ar face Allah ta'ala ya karɓa masa to yau za mu tashi a kan na biyu malamai suna cewar muna mamakin mutumin da Allah ta'ala zai jarabce shi da tsoro kowane irin tsoro kasan tsoro kala-kala ne wani lokaci akwai tsoro na ɓoye akwai tsoro na bayyane akwai tsoro na ciki akwai tsoro na waje to kowane irin tsoro allah ta'ala ya jarabci mutum da shi amma kuma ya gafala ya yi sako-sako ya zama malalaci wajen yin addu'a da wannan sigar hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah Allah ta'ala ya ishe mu Allah shine maishinmu wa ni'mal wakil kuma madalla da wakili Allah a ce Allah shine wakilinka a ce Allah shine maishinka to madalla sai suke cewar ai Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa alladina qala lahumun nas waɗannan da suka ce alladina qala lahumun nas waɗannan da mutane suka ce musu mutane a nan bari mu fassara tukuna alladina qala lahumun nas waɗannan da mutane suka ce musu innan nasa lallai mutane kwadi jama'u lakum sun taru muku sun yi muku tattali sun yi muku tanaji runduna-runduna da kayan yaƙi za su yaƙe ku fakhshawhu saboda haka ku tsorace su ku ji tsoro fazadahum imana faɗin hakan ma sai ya ƙara musu imani wa qalu kuma suka ce hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil wannan ya faru ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yakin badr a yakin uhud bayan da aka yakin uhud sai abu sufyan ya nemi a kulla wani alkawari a sake gwabzawa a sake yin wani faɗan a sake yaƙi amma a haɗu a badar katuna na farko an yi faɗa a badar na biyu aka yi a uhud a badar kafurai mushirikai suka sha kashi har aka kashe saba'in aka kama saba'in suka ce za su ɗau fansa aka haɗu a uhud a uhud nan ma a farkon al'amari suka sha kashi amma sai musulmai suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yakin su ya juya to sai aka yi galaba akan musulmai a uhud nan ma aka kashe musulmai sun kai saba'in sun kai saba'in to da aka gama sai abu sufiyan ya nemi a sake kulla wani alkawari a sake gwabzawa a haɗu a badar badar wani babban wuri ne da ake cin kasuwa shekara-shekara larabawa ta ko'ina za a zo a haɗu sai a ci kasuwa babbar kasuwa ba kasuwar sati-sati ba ba wata-wata ba ba wata shida-shida ba shekara-shekara ake haduwa a badar a ci kasuwa saboda haka badar sunan wata kasuwa ce a nan ake haduwa sai abu sufiyan ya ce a sake haduwa a badar a gwamza manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa masa saboda haka an kulla mai kenan an kulla alkawari za a sake wani yaƙi ne da lokacin yanzu shekara ta kewayo lokacin ya yi sai abu sufiyan hankalinsa ya tashi shi ne yadda aka kulla wannan alkawari da manzon Allah ga shi yanzu yana so a warware a rusa wannan alkawari amma kuma baya son abin ya faru daga wurin shi ina ma abin ya faru daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma ka san ba zai yiwu ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka abu sufyan ya fito hankalinsa a tashe ga lokaci ya kusa ga shi kuma baya so ya je yaƙin yana cike da tsoro kuma baya so ya saba alkawari ka ji tun a jahiliya abu sufyan ba musulmi ba ne amma babu maganar saba alkawari saboda haka ya yi ta dube-dube sai ya ga wani balarabe malaman tafsiri sun tafi a kan nu'ayn ne ibn mas'ud al-ashja'i nu'ayn ibn mas'ud al-ashja'i da ya gan shi sai ya kira shi ya ce kawa allah bari in tura ka madina ka tafi wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san yadda za ka yi da shi ka sa shi ya fasa wannan alkawari da na kulla da shi domin na kulla alkawari da shi za mu haɗu a badar kuma za a yi yaƙi kawan allah ka je ka same shi ka yi duk yadda za ka yi ka sa shi ya fasa ni kuma na maka alkawarin raƙumma guda goma zan baka raƙumma goma nu'ayn ibn mas'ud al-ashja'i ya amsa ya ji daɗi to sai ya tafi madina lokacin da ya shiga madina ya tafi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta shirye-shirye za a tafi badr ana ta shiri za a tafi badr sai ya samu manzon Allah da sauran jama'a ya ce da su me kuke ƙoƙarin yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙawari ne tsakaninmu da abu sufiyan za mu haɗu a badar mu'an ya ce kai kai kai kai kai kai in babu shawara daga makka nake na ga irin shiri da tanaji da mutanen makka abu sufiyan da jama'arsa suka yi muku runduna-runduna kayan yaƙi daban-daban saboda haka ku tsorace su fakshawu ku tsorace su kada ku je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabai cewa suka yi hasbunallah wa ni'mal wakil maimakon su tsorata fazadahum imana sai suka ƙara imani suka dinga cewa hasbunallah wa ni'mal wakil sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ko da babu wanda zai tafi badr sai ni kadai to ni kadan nan zan tafi badr in yaki abu sufyan in cika wannan alƙawari anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da mutane dubu daya da ɗari biyar aka tafi badr amma abu sufyan bai je ba sai ya saba abu sufiyan da jama'arsa suka cika da tsoro tsoro saboda haka fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil shine ake mamakin mutumin da ke da wani abu na tsoro tsoro na bayyane ko tsoro na boye amma kuma ya gafala ya kasa zikiri da addu'a da wannan zikirin da wannan addu'a kai ka ce ana gaya mana wannan zikiri da wannan addu'ar tana maganin duk wani abu na tsoro tsoron bayyane da tsoron ɓoye lizintar hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil mai Allah ta'ala ya ce bayan da suka yi ta faɗin wannan fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fawq sai suka juya suka koma Madina fanqalabu bi ni'matin min Allah da wata ni'ima daga Allah ta'ala wafa da wata falala daga wurin Allah ta'ala lam yamsashum su babu wata cuta da ta shafi kowane ɗaya daga cikinsu yadda suka tafi su dubu da ɗari biyar haka suka dawo madina salim alim suka ci kasuwa a badar suka yi saye suka yi sayarwa suka yi cinikayya a badar suka koma madina salim alim فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله كما سك بيردر الله والله ذو فضل عظيم هكا الله تعالى يكي الله من يوم فللا الله من فللا من جرمان قسي نأكو ما لم يسكتشي وأجبنا لمن ابتلي بالضر فكيف يغفل عن قول rabbi anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin suka ce muna mamakin mutumin da wata cuta za ta same shi cuta ko na bayyane ko cuta na ɓoye akwai cuta ta bayyane akwai cuta ta ɓoye ko wace irin cuta ce ballantana cutar da ake gani duk wani ko wata cutar da ke iya cutarwa suka ce muna mamakin mutumin da Allah ta'ala ya jarabce shi da irin wata cuta amma kuma ya zama mai rauni mai kasala mai lalaci da yawan yin wannan zikiri da wannan sigar rabbi anni masaniyar ya Allah cuta ta shafe ni masaniyar cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimi kuma kai ne mafi rahamar masu rahama duk wani mai rahama to kai ne mai masa rahama suka ce ai Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma da ya ce wa ayyuba kuma annabi ayyuba idnada lokacin da ya yi kira ya yi addu'a ya ce rabbi anni masaniyar ya ubangiji cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi rahamar masu rahama lokacin da annabi ayyuba ya faɗi wannan addu'ar to me ya biyo baya sai Allah ta'ala ya ce fastajabna lahu yana wannan addu'ar sai muka amsa masa wa kashafna ma bihi min dur muka kwaye muka share muka kawar masa da wannan abin da ya shafe shi na cuta duk wata cutar da ta shafe shi mun bari ba wuri ne da za mu tsaya mu yi dogon bayani akan annabi ayyub ba da irin cutar da ta shafe shi da irin masifa da bala'i da ya shiga amma kam babu shakka dukkan wata cuta da kake tunani da matsayi na masifa da bala'i da mayata na duniya annabi ayyuba ya shiga saura kiris annabi ayyuba ya mutu a lokacin ya soma addu'a da wannan addu'ar aka ce cutar da masifar da bala'i da mayatar duka sun shafi iyalansa ana maganar 'ya'yansa kusan duka sun mutu matansa duk wanda suka mutu sun mutu wanda suka gudu sun gudu annabi ayyu abin ya kai la haula wala quwwata illa billah saboda haka annabi ayyub yayi addu'a da wannan addu'ar yana yi kuwa Allah ta'ala ya ce fastajabna lahu yana faɗan wannan addu'ar sai muka amsa masa wa kashafna ma bihi min dur nan da nan muka share masa muka kawar masa da wannan abin da ya shafe shi na cuta baka shafna ma bihi min dhur wa atainahu ahla sannan iyalansa da suka mutu rashi da na iyalinsa muka dawo mishi da su muka kawo masa iyalansa wa mithlahu ma'ahu sannan muka kawo masa da kwatankwacin su tare da su idan da iyalan goma sha tara ne to yanzu an ƙara mishi kuma goma sha tara saboda yana da wajen talatin da takwas kenan wa mislahum ma'ahu muka ƙara masa da kwatankwacin iyalansa Allah ta'ala ya ce a cikin wannan akwai tunatarwa ga masu yawan ibada wannan abu ne da kowane mutum mai yawan ibada mai tsoron Allah zai dinga tunatar da kansa shi zai dinga tunatar da duk wani na kusa da shi game da su yan uwa masu girma waɗannan su ne abubuwa guda uku wanda malamai suke mamakin ta yaya mutum zai gafala game da waɗannan abubuwa guda uku daga ƙarshe muna ba da shawara kamar haka a duk lokacin da mutum yake da wata lalura misali idan lalura ce irin ta farko abin da ya shafi baƙin ciki abin da ya shafi ɓacin rai da jin kunci to malamai suna ce mana mutum ya lizimci faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma kamar yadda muka faɗa a satin jiya dole sai ka soma da gode wa Allah ka yabi Allah ka yi salati wa manzon Allah sannan ka yi ta yawan faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin idan ka gama ko so saba'in ne ko so arba'in ne ko so ɗari ne ko sau babu adadi ne baka kirga ba in ka gama sai ka sake rufewa kuma da gode wa Allah da jinjina da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka a na biyu duk mutumin da Allah ya jarabce shi da wani abu na tsoro kowane iri ko tsoron zuci ko tsoro na bayyane abin nan kana tsoron shi yana nan tabe ne ko ku wanda ake ciki ne mutum ya yabi Allah ya gode wa Allah ya yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta faɗin hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ko ya faɗa sau saba'in ko ya faɗa sau arba'in ko ya faɗa sau ɗari ko ya faɗa sau ko nawa ne ya faɗa ya faɗa ya faɗa sannan ya rufe da gode wa Allah da yabo da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ana uku duk mutumin da Allah ta'ala ya jarabce shi da wata cuta kowace iri ko ta bayyane ko ta ɓoye shi ma ya nizimci faɗin rabbi anni massani yanzu wa anta arhamur rahimi amma sai ya soma da gode wa Allah ya yabi Allah ya yi masa jinjina ya yi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan sau arba'in ko sau saba'in ko sau ɗari ko sau nawa sannan kuma ya sake rufewa da abin da ya buɗe da shi ya gode wa Allah ya yabe shi ya yi jinjina sannan ya yi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر رب اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله